بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باب بيان cewa kasance babu bayanin kasancewar shirka shine ita ce mafi munin zunubai da kuma bayanin mafi girman zunubai ba'dahu bayan shirka na'am al-hawdali ibn rahuya kenan قال إسحاق شيد إسحاق ابن إبراهيم ده أخبرنا جرير kaga sun wato sigatu tahammul din ta sha bamban malamin su ɗaya ne jarir ne amma ɗaya ya ruwaito da sigatu akhbaran ɗaya ya ruwaito da sigar haddatha na'am an mansur ibn al-mu'tamir shaqiq ibn salama shurahbil daga amr ibn shurahbil الشعبي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود يا تنبي النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم wani zunubi ne ya fi girma a wajen Allah ka sanya ma Allah kishiya kini alhali shi ne ya halicce ka sai na ce masa ya ce lalle wannan yana ce masa lalle wannan yana da girma sannan sai ya ce to sannan wanne to sannan kuma ka kashe ɗanka saboda jin tsoron ya ci abinci tare da kai sannan ce to sannan wanne ka yi zina da matar makwabcinka alhalila ita ce wato wadda take halittacciyar mutu a makwabcin a makwabci halila summiyat halila likauniha tahillu lahu ta halattu a gare shi wa qila likauniha tahullu ma'ahu daga ha da daga bamma tahullu ma'ahu wacce kuma likauniha tahillu lahu mai bambancin su tahillu lahu ta halatta a gare shi halattunsa ce ta hullu ma'ahu tana zama tare da shi tana rayuwa tare da shi da haka aka ce mata halila nan istihadin malaman larabci ne wajen ishtikarin isa aka ce halila ta jari wa zalika wato ma'anar an tuzani ba a ce an tazni ba an tuzani bi ma'ana wato kuzinace ce ne wato da yardarta wato ya zama tokan cewa har kun bude kofar alaka wanda har zai zama tokan cewar har wato ba wai abu ne wanda ya zama to kamar hadari ne ake ba a an riga an zama so an bude kofar halaka alaka ya zama ciki wanda shine ainihin bata tsakanin kansu domin zai zama tokan cewa ba abu ne kawai na sha'awa ba abu ne na ha'inci na ainihin ha'inci na'am وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحة وأعظم جرما لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه wanda kake tsammani shine in kwarto ya zo shine zai maka maganin kwarto kuma ya zama shine kwarta wa an harimihi wa ya'malu bawa'iqahu wa yatma'innu ilayhi wa qad umira bi ikramihi wal ihsani ilayhi fa idha qabala hadha kulluhu bi zina بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبر نعم نعم نعم yawanci amma da ya danganta da isnadin in kaga isnadin kufiyun ne to ibnu mas'ud kaga wannan kamar wannan isnadin kaga ai duk kufiyun ne isnadi ne kofi dukkanin tun daga jarir na'am tun daga ibn abi shayba ne na'am na'am na'am na'am قال عثمان حدثنا عن العامش عن ابي وائل عن عمرو بن شراحبيل ya ce abdullahi ya ce wani mutum ya ce ya rasulallah wani zunubi ne ya fi girma inda Allah a wajen Allah kaga a wajen wancan shi ne ya tambaya ko don kuma sai ya ce a ƙala rajulun wani mutum ya ce to wannan yace shi dai abdullahi ne yake fada shine yace kala wani mutum ya ce yana nufin kansa shine ka wato ka kira ka kira kini ka kira kishi ga Allah annib shine wanda yake wato al-mathil tsara wanda ka sanya shi ya zamanto daidai tare da Allah sannan ya ce sannan wanne ya ce ka kashe ɗanka saboda tsoron ya ci abinci tare da kai sannan wanne ku yi zinanceceniya tare da wato matar makwabcinka sai Allah ya saukar da abin da yake gaskata wannan faɗin Allah waɗansu kuma su ibadu rahman su ne waɗanda ba sa kiran wani Allah tare da Allah kuma ba sa kashe rai wadda Allah ya haramta ta sai da gaskiya kuma ba sa zina wanda duk ya aikata wannan yalka asama zai haɗu da hukuba mai girma asama a an kira ta nan قيل معناه جزاء إثمه وهو قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج أبي أليين الفارسي وقيل معناه عقوبة قاله يونس أبو أبيدة وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس والسدي وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم هو واد في جهنم آفانا الله الكريم وأحباب وأجنا وأحبابنا منها saboda aka fassara nawa aka faɗa kenan wajen hudu wato yalka a sama ai jaza a ismi zai haɗu da sakamakon laifinsa kuma aka ce ma'ana sa yalka a sama yalka uku ba zai haɗu da uku ba ma'ana ta hudu kuma yalka a sama yalka jaza'a zai haɗu da sakamakon ma'ana ta uku kenan ta biyar ta hudu kuma a sama wani wadi ne a cikin jautar jahannama na'am babu kaba'iri wa akbariha babu manyan zunubai da kuma wanda ya fi su a cikin zunuban don kun ga mun yi shirka da abin da yake biyo shirka na'am amrin naqid kenan isma'il ibn ibrahim ibn ulayya al-jurayri sa'id ibn iyas al-jurayri wannan yayi ikhtilaf sa'id al-jurairi amma isma'il ibn uyayya suna da cikin wanda suke riwaya da gare shi tun kafin ya rikice Abdas Abdurrahman ibn Abi Bakra al-Thaqafi daga babansa Abu Bakra al-Thaqafi Nufai ibn al-Harith yace mun kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana ba ku labarin da mafi girman manyan zunubai ba sau uku shirka da Allah wa kokul walidain da saba ma iyaye da kuma shaidar zur shine mutum ya shaida ta karya ko kuma magana ta karya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kishin gide fajalasa sai ya zauna ban bai gushe ba yana maimaita ta wato yana kai da wa shahadatu zur wa shahadatu zur hatta kulna laitahu sakat har sai da muka ce ina ma dai ya shiru ba za su iya cewa ta shiru ba saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da kurjini ba za su iya cewa komai ba amma sun ji abin ya isa matuka abin da tausayi da ta da hankali na'am مسلم يجي وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي شيني ابن الحارث التميمي البصري نعم دقى عبد الله ابن أبي بكر دقى أنس الله يددش دقى النبي صلى الله عليه وسلم أكن أيوكا كبائر
الإشراك بالله ya ce al'ishiraku billah shirka da Allah والشرك حقوق الوالدين الشرك بالله ashirku billah shirka da Allah وحقوق الوالدين da kuma saba ma iyaye وقتل النفس da rai da, da kisan kai وقول الزور wa qawlu zur da maganar ƙarya
قال وحدثنا محمد بن الوليد- الوليد ibnu abdul hamid قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا yace muhaddathana muhammad ibn ja'far قال حدثنا شعبة yace da- daga shu'ba na'am قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر daga ubaidullah ibn abi bakr al-ansari قال سمعت انس بن yace مالك naji anas ibn malik ka- yan- yace قال ذكر رسول الله صلى yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci manyan الله عليه zunubai وسلم او سئل عن الكفر ko kuma an tambaye shi kan manyan zunubai فقال الشرك بالله ya ce shirka da Allah وقتل النفس da kashe rai وحقوق الوالدين da saba ma iyaye وقال انا انبئكم باكبر الكبائر ya ce ba na ba ku labarin mafi girman manyan zunubai ba قال قول الزور ya ce ƙaunar zuwar maganar ƙarya او قال شهاده الزور ko kuma ya ce shaidar zuwar shaidar ƙarya قال شعبة shu'ba ya ce واكبر ظني mafi girman zato na انه شهاده الزور cewa shaidar zuwar ce maimakon ƙaunar zuwar
قال حدثني هارون بن Haka سعيد bambanci, na'am bambanci tsakanin kaunin su ƙaunar zuwar da shahadatul zuwar babbanci tsakanin su wanne ne a am ƙaunar zuwar a am min shahadatul zuwar don shahada tana ita take tana tana tana tana ta'alluki da haqqul ghaib amma ko qaulul zur ko ba ta da ha- ko ba ta da ta'alluki da haqqul ghaib ya shiga ciki
قال حدثني هارون بن سعيد الحيبي na'am harun ibn sa'id al-aili قال حدثنا ابن وهب na'am abdullah ibn wahab قال حدثني سليمان بن بلال na'am a- da yace hadathana sulaiman ibn bilal al-madani عن ثور بن يزيد daga thawr ibn Yaz- ibn zaid ibn zaid ko thawr ibn zaid al-aili
عن ابي الغيث daga abul ghaib عن ابي هريره رضي الله عنه daga abu huraira Allah ya yarda da shi ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce اجتنبوا السبع الموبقات ku nisanci abu- zan- abubuwa guda bakwai almubiqat ai almubiqat masu halakarwa قيل يا رسول الله sai aka ce ya rasulullah وما هم su mai wa'anne ne su قال الاشراك بالله yace shirka da Allah والسهر da sihiri وقتل النفس التي حرم الله da kisan rai wanda Allah ya haramta ta
الا بالحق sai face da gaskiya واكل مال اليتيم da cin dukiyar maraya واكل الربا da cin dukiyar da da cin riba والتولي والسحر da gudu a ranar haduwa da abokan gaba wajen yaki وقذف المحصنات da yin kazafi ga kamar ga katangagun mata
الغافلات alghafila waɗanda suke marafkana daga sanin shi daga daga lalata المؤمنات kuma mummune wannan sai aka kawo a ittaqu as-sab al-mubiqat wato a cikin al-kaba'ir din ma akwai waɗanda suke al-mubiqat sune waɗanda suke al-muhlikat an kira su al-mubiqat li kathrati al-halak ga wanda yake yin su wanda yake aikata su wato suna yawan suna yawan kai shi zuwa ga halaka da yawan waɗanda suke yi wato halaka suke masu aikata waɗannan ayyuka
قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am al-baghlani قال حدثنا الليث daga Laith ibn Sa'ad عن ابن الحارث daga Ibn al-Had Yazid ibn Abdullah ibn al-Had عن سعد بن ابراهيم daga Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad عن حميد بن عبد الرحمن daga Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf ya ruwaito daga babban kenan عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي daga الله Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya yarda da su عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
من الكبائر شتم الرجل بوالديه yana daga cikin kaba'ir mutum ya zagi iyayensa قالوا يا رسول الله وهل sai suka ce ya rasulullah yanzu mutum ya zagi iyayensa قال نعم ya ce haka ya ce kwarai ya ce na'am يسب على الرجل فيسب أباه ya zagi uban wani ya zagi uban mutum uban shi kuma ya zagi ubansa ويسب أمه ويسب ya zagi uwar wani ya zagi uwar mutum shi kuma ya zagi uwarsa
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه kuma ya ce وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كما أبو بكر بن أبي شيبة يكرم كمان حديثي
محمد بن المثنى
محمد بن وابن بشار المثنى da Muhammad ibn Bashar jami'an dukkaninsu عن محمد بن جعفر da Muhammad daga Muhammad ibn Ja'far Gundar عن شعبه daga Shu'ba ibn al-Hajjaj حاء wa hawwala sanad
قال وحدثني محمد بن حاتم na'am Muhammad ibn Hatim قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد شيني القطان
قال حدثنا سفيان daga yace haddathana Sufyan al-Thawri كلاهما عن الصالح dukkaninsu daga Shu'ba da Sufyan suka ce daga Sa'ad ibn Ibrahim هذا الاسلام مثله da wannan isnadin kwatankwacin sa ga wannan ya nuna kan cewa a cikin zulubai akwai sabair da kaba'ir amma babu wani hadisi bai bayyana illa an bayyana akbarul kaba'ir wa aka bayyana asab al-mubi a ciki maksudi dan saboda kada mutum ya tahawu ka dauka an an ce wannan sabira ne shikenan sai ka ce ai ba komai domin ko ita kanta ko sabira za ta iya zama cewa kabira kamar yadda an ce hikimar ɓoyewa da rashin bayani kamar yadda ba a bayyana lailatul qadr ba da mutum ya tafi shihadi kan ya same ta ba a bayyana sa'atul ijaba ta ranar juma'a ba da mutum ya shihadi ranar baki daya ba a bayyana sa'ar ijaba a cikin dare ba da mutum cikin dare din ya ta kokari gaba koyaushe a cikin dare to wannan an ce shine maksud haka zalika ismullahi al'azam ba a bayyana shi ba dan mutum ya ta kokarin duk wani suna na Allah da cikin asma'ullahi husna ya ta addu'a da su don saboda bai san wanne ne zai dace da cewa shine ismullahi al'azam din ba haka zalika wajen wannan akbar wajen kaba'ir da sarair ba a bayyana su ba dan saboda mutum ya yi kokari wajen ijti wajen nisanta su gaba ɗaya amma wajen tarifin an sas- an yi saɓani kowa da irin abubuwan da suka faɗa imamun nawawi a cikin shirki ya tsawaita magana a kawo su haka ibnu kathir ma mun kutuna a cikin tafsir wajen in tashin ka ba'ira ma tun hauna an kuma kafir an kuma sai ya ake kuma nudkhilkum mudkhalan karima ya kawo maganganu masu yawa na malamai yawanci abin da aka fi shaharawa ita ce maganar ibnu abbas shine dukkan a zunubin da Allah maɗaukakin sarki ya narko kansa da wuta ko da fushin Allah ko da la'anar Allah ko azabar Allah ko aka sanya haddi a kan wanda ya yi shi to shi ne ake ce ma kabira min al-kaba'ir na'am
تمام
bambancin ishira billah da ashirku billah ashirku a- da al-ishrak dukkanin su mazhar ne Eh, ashraka ishrakan ashraka shirkan wannan ismul masdar ne wannan kuma masdar Eh, dukkanin su a nasu
wato littafin kaba'ir eh da ake jin dangina zahiri eh ya tabbata na su Eh, ya tabbata ne. Na'am.
باب تحريم الكبر وبيانه Babu tahrimin kibri wa bayani, babu baya babu haramcin girman kai da kuma bayanin menene girman kai.
قال وحدثنا محمد بن المثنى Na'am.
ومحمد بن بشار وابراهيم ابن منا جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن محمد Hmm.
قال اخبرنا شعبه عن عبان بن تغلب Abana bin Taglib
عن بكير البكير Al-Fudail ibn Amrin al-Fuqaimi عن ابراهيم النخعي an Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai عن علقمه daga Alqama ibn Qais an-Nakhai عن عبد الله بن Khalin sa ne Khalin Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ne. dan uwan uwarsa babban sai na عبد الله بن مسعود رضي الله عنه eh shi a a- alqama ba babban ibrahimun nakhai ne a dan uwan mahaifiyarsa eh kawunsa kawunsa na'am
عن النبي صلى الله daga annabi sallallahu alaihi wasallam
قال yace ما يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
wanda yake a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba قال رجل sai wani mutum yace إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا lalle mutum yana son tufarsa ta zamanto kyakkyawa ونعله حسنا kuma takalminsa kyakkyawa قال إن الله جميل يحب الجمال ya ce Allah kyakkyawa ne yana son kyau
الكبر بطر الحق shi girman kai batrul haqqi shine daf'ul haqqi wato ka- wato ije gaskiya kau da da karfi da yaji ka tunkuda gaskiya
وغمض النظر ah, wa adamu qabulihi da kin karbanta wa ghamtun nas da kuma wulakanta mutane ihtiqarun nas Mm, wannan shine ma'anar alkibir amma cewar mutum ah, mutum ya sa yawwa kaji- kaji baka ne Eh, kanawa da san ado Eh, mutum ya tsara ado ya fito ya yi shiga 'yan birni Eh. eh La- la'asar eh wai da la'asar da zakariya da ke nan wani wankan da ya ci la'asar zakariya wankan yamma la'asar sakaliya wajen wannan eh
a lokacin eh a lokacin da ake wankan gemu
bayan salar la'asar to ta- ya la'asar sakaliya idan kayan ka fito da la'asar sakaliya lokacin da rana ba to wannan babu komai domin Allah yana kan jama'a kuma Allah kyakkyawa ne kuma duk wani abu mummuna ana danganta shi da shaidan amma sai ka gani ba su shura ne na'am a inda ne a ba libasul shura ba libasul kuyala kuyala alfahari fariya da jiji da kai da nuna isa nuna isa shine kawai mutum ya sa kaya yana jan su a kafa a ƙasa dan a dan a tozanta talakawa a ce ga shinan ku a abin nan ta yi yawa ma har kuka ko wanda za ku rufa al'auran ku ba ku da shi ku hajjan da yake a ƙasa to wannan shine ba a san wannan shine haram eh da takama tana ci amma kamar shi wannan hadisin malam karan farko ne ba zai shiga uku ko an haramta masa shiga ne kwata kwata wanne shi wannan da ya hadisin ne yake magana a girman kai ma'ana an haramta masa shiga ne kwata kwata a jannan kuma zai shiga bayan wanda ya shiga eh a a- ai waɗannan ma'ana ba zai shiga tare da ba zai shiga ba ba tare da wato ba zai shiga ba irin shigar da ba a yi masa azaba ba a yi masa hisabi ba zai shiga wannan wannan shigar ce a ba zai shiga aljanna ba eh ba tare da an masa azaba ba kuma ta yiwu zai iya ɗaukan wannan shine haƙƙinsa ba zai shiga aljanna ba haƙiƙatan amma wa'idi ban tsoro ne abu in dai har Allah ya zar- narko ne Mm. wato ya cancanci kada ma ya shiga aljanna na'am
قال حدثنا من جابر بن الحارث na'am haddathana nujab ibn al-harith at-tamimi وصهيب بن سعيد
na'am wa wa ba وصهيب بن سعيد wa suwaid ibn sa'id suwaid ibn sa'id shine suke ma muslim din kare cewa yanzu muslim zai je rinka sanya irin waɗannan a cikin littafinsa suwaid ibn sa'id an yi magana a kansa daga cikin malaman misra ne shi ne ke cewa ai hadisi zai kasance a wajena sahihi ne na ce zan kawo shi zan yi nuzuli amma na ruwaito shi ta hanyar yin su suwaid ibn sa'id sai na zama to isnadi na ali to sai na ruwaito shi ta hanyarsa saboda na san mutane an san hadisi ne in karɓaɓɓe sa- sahihi eh, ba tare da na dogara akan cewar akansa na dogara ba
كلاهما عن su abu abu zur'a su ne suka yi ma imam muslim in kare cewa yanzu za ka sa irin su soyi ibn sa'id a cikin littafinka ka sa yan bid'a su rinka cewa gashi nan suna cewa suna riwayar hadisi amma suna riwaya daga irin su soyi ibn sa'id na'am كلاهما عن علي بن مسعود
نعم كلاهما عن علي بن مسعود daga Ali ibn Muslim قال ابن جابر أخبرنا ابن مسعود min Jabi yace akhbarana ibn Muslim عن الأعمش daga Al-A'mash عن إبراهيم ibn Yazid an-Nakhai عن علي daga Alqama عن عبد الله daga Abdullah قال قال رسول الله yace manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة وحبة خردل من إيمان
babu wanda zai shiga alj- a- a- a- wato wanda yake a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya na imani ولا يدخل ba zai shiga wuta ba
ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل wani ɗaya da ke a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayar komayya ta ka- ta wato alkibriya girman kai ba zai shiga aljanna ba
ولو حدثنا محمد بن بشار ya ce na haddasa muhammad ibn bashar
قال حدثنا ابو داود ya ce haddasa abu dawud قال حدثنا الشعبي abu dawud wannan a tsayalisi kenan sahibul musnad
عن عبان بن تميم daga aban ibn taghlib عن فضيل daga fudail عن ابراهيم ah, daga fudail eh, daga ibrahim ibn yazid an-nakhai عن علقمه daga alqama عن عبد الله daga abdullahi ibn mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال لا يدخل الجنه من خالد من خالد مره wanda yake da kutankucin kwayar zarra kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba
ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات مشركا دخل النار na'am bab yace babun dalili akan cewa wanda ya mutu baya shirka da Allah da wani abu da halal janna zai shiga aljanna
ومن مات مشركا دخل النار wanda kuma wa in mata in kuma ya mutu yana yana mushriki da halal nar zai shiga wuta
قال حدثنا محمد بن عبد الله na Muhammad ibn Abdullah ibn Numair قال حدثنا ابي بكر shine Abdullah ibn Nami ibn Numair wa Waki' da Waki' ibn al-Jarrah عن العارش daga al-A'mash عن شقيق daga shaqiq عن عبد الله
daga shaqiq da abdullah قال وكيل waki yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace وقال ابن مبين ibn numair kuma yace سمعت رسول الله صلى الله عليه naji manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama yace من مات ويشرك بالله شيئا دخل to kun gani saboda akwai bambanci tsakanin qala da sami'tu ko sami'tu tana nuni akan ittisal qala kuma ba lalle a a tabbata nuni akan ba nasi ce akan ittisal ba to amma gashi imam muslim dan dukkan sa sai ya tamyizi tsakanin guda biyu duk da yake anan babu tasiri tunda duk sahabi ne ya faɗa sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ne ko tunda a in dai sahabi ne to ai ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ma bai ji ba ya ji daga wajen sahabi dan uwansa ne na'am wake a ƙala wake wato wake a cikin a cikin riwayar tasa a cikin isnadinsa zuwa ga abdullahi sai ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi sai ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ga ibnu numair abdullahi sai ce abdullahi ya ce sami su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Eh, na'am hakan yana nuna kamar ah, riwaya da ma'ana na su wani umarke a kan
zai iya nuna riwaya bil ma'ana a kwarai da gaske zai iya nuna riwaya bil ma'ana ko musamman shi wake dama ya shahara da riwaya bil ma'ana musamman ma har an taba illanta wata riwaya da ya rawaito hadisi ya rawaito shi bil ma'ana aka ce yayi kuskure ranar a cikin fatahul bari na ibn rajab ya kawo imam ahmad ya ya nisabta shi zuwa da kuskure malamin sa ne okay to saboda haka amma wannan yana nuna mana dukkan imam muslim wajen cewar wato hatta yadda malamansu suke faɗan sigar da sahabi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi saɓani ya kiyaye na'am
فقلت انا ومن مات لا يشرك a ya ce maji mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa wanda ya mutu yana shirka da wani abu da Allah zai shiga wuta ni kuma na ce wa man mata la yushriku billahi shay'an da halal janna wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai zai shiga aljanna kun ga nan wato mafhu- ya aiki da mafhumi kenan amma wannan mafhumin da ya faɗa ya zo a cikin a, ya zo mansus alai a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mm.
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابو هريره محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو su su biyu suka ce abu mu'awiya ad-darir shine muhammad ibn khazim ad-darir عن الأعمش daga amash عن أنس daga abu sufyan talha bin nafi عن جابر daga قال: jabir dan abdullah أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل wani mutum ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله yace ya rasulullah والموجبات wal mujibatani wadanne ne abubuwa guda biyu da suke wajabtawa فقال Ya- sai yace من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة wanda ya mutu baya shirka da komai da Allah zai shiga aljanna ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار wanda ya mutu yana shirka da wani abu da Allah zai shiga wuta to ga abin da Abdullahi ibn Mas'ud ya ce wa qultu ana gashi an rito shi marfu'an na'am wa qultu ana shi ibn Mas'ud eh mawqufi ne shi yasa ya ce wa qultu ana eh
قال ka gani bai ji wancan lafazin ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam Mm, shi yasa sai ya ce wa qultu ana
قال قال وحدثني أبو أيوب الهلالي Abu Ayyub al-Gailani ya karanta mana hadisi سليمان بن عبد الله ah, shine Sulaiman dan Abdullahi وحتى بن الشاعر da Hajjaj ibn Sha'ir na'am ibn Ubaidillah eh, ah, eh, Sulaiman ibn Ubaidillah na'am
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو
qala suka ce Abdul Malik ibn Amr haddathana وقرة haddathana Qurra
عن أبي الزبير daga Abu Zubair al-Makki قال حدثنا جابر yace haddathana Jabir ibn Abdullah قال سمعت رسول الله najima yace najiman zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من لقي الله wanda ya hadu da Allah baya shirkar wani abu da shi دخل الجنة zai shiga aljanna ومن لقيه يشرك بالله wanda ya haɗu da shi kuma yana shirka da shi zai shiga wuta
قال أبو abu ayyub ya ce قال أبو الزبير abu zubairu ya ce عن جابر daga jabir Ah, wato shi abu zubairu ya ruwaito shi bil an'ana amma hajjaj ibn sha'ir shine ya ruwaito shi da haddathana jabir
قال وحدثنا إسحاق بن منصور ishaq ibn mansur al-kausaj قال أخبرنا معاذ mu'adh mu'adh ya bani ya- ya ya karanta mana hadisi وهو من الشام shine ibn hisham ad-dastawai قال حدثني أبي abi babansa shine hisham ibn abi abdullahi ad-dastawai عن أبي الزبير daga abin zubair al-makki عن جابر daga jabir أن النبي أن نبي الله cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam قال بمثله ya faɗa bi mislihi da kutankucin wannan
قال وحدثنا محمد بن Muhammad ibn al-Musanna بن da بشار Muhammad ibn Bashar قال ابن المفيد ibn al-Musanna yace حدثنا محمد بن جعفر Muhammad ibn Ja'far Gundo
قال حدثنا شعبة shadathana Shu'ba al-Ataki
عن واصل أحد an Wasil al-Ahdab Wasil ibn wallahi idan ya tafi. Wasil ibn Hayyan al-Ahdab
عن المعروف daga al-Ma'rur ibn Suwayd قال سمعت أبا سمعت أبا ذر جند بن جنادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينا حديثي دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال شواياتي أتاني جبريل جبريل عليه السلام يا زومون وبشرني سيمون بشارة أنه من مات من شوا ودي يموت دقى الأمك لا يشرك بالله شيئا بايا يشركر يشركر قومي دا الله دخل الجنة ليش قال الجنة قلت نتشي وإن زنى وإن سرق واتو النبي صلى الله عليه وسلم آ- آ- آ- آ- قلت أبو ذر يتي وإن زنا وإن سرق كودا ياي زنا كودا ياي ساتا قال وإن زنى وإن kada koda ya wa in zana wa in sara koda ya yi zina ya yi sara Eh, zai zo wannan riwaya na'am
قال وحدثني زهير بن حرب amma wannan qultu din nan ni wani nace alqa'il abu dha me yasa zahiri ai man annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina ya tayar maganar jibril na'am eh ai shine ai to amma ai yana riwayar abin da ya faru ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril ko ko ba ku kula ko ba ku lura ba amma ni nayi ta'liqi a nan lokaci da muke karantawa cewa qultu alqa'il abu dhar na'am na'am eh abu dhar din Tunda wacce ruwayar za ta ai riwayar wacce ke ta ala ragami amma fa cewa yi fa basharani annahu man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna qultu sai da zakin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da ya ce nan da kala da maganar janna maganar ta tsari sai ya ce kultu shi kuma mai ruwaya sai kun yi tawili kenan ni dai ban da ke haka ne na rubuta wai abinda kuka fa- kuke faɗa haka na rubuta amma yanzu kuma fahimta ta ce nake ganin ba haka ba ku nemo mana hadisin nan da Allah a cikin nan wa in zana wa in shara sai mu ga riwayoyin da ai fa'idal mustakhrajat kenan mu ci gaba to sai sai- sai mu karasa sai mu yi wani na'am
قال حدثني زهير بن حرب نعم وحدثني زهير بن حرب واحمد بن خراش ده أحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ابي يجي بابانا عبد الوارث بن سعيد يا كرم تامو حديثي قال حدثني مسلم او قال معاذ نعم حدثنا مح- حسين المعلم حسين المعلم
عن ابن هريره ده ابن بريدة شيني عبد الله
عن يح- عن يحيى أن يحيى بن يعمر بن يعمر ده يحيى شوى يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود شوى أبا الأسود الديلي ظالم ابن عمرو حدثه أن- ya ba shi labari an na abazarrin haddasa cewa abu zar ya ba shi la- ya gaya ya karanta masa hadisi قال اتيت ya ce na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'im alhali yana bacci عليه ثوب ابيض yana rufe da sa- yana sanye da tufa fari ثم اتيته فاذا هو نائم sannan na zo na sake zuwa masa fa'ida huwa na'im yana bacci ثم اتيته وجلست sai na zo masa alhali ya- sai na zo masa san- lo- lokacin ya farka وجلست اليه sai na zauna wajensa فقال ما من عبد قال sai ya ce babu wani bawa da ya ce la ilaha illallah ثم مات على sannan ya mutu akan wannan kalma الا دخل الجنة.
face ya shiga aljanna قلت وان سنى وان سنى na ce ko da ya yi zina ya yi sata قال وان سنى وان سنى ko da ya yi zina ya yi sata قلت وان سنى وان سنى na ce ko da ya yi zina ya yi sata قال وان سنى وان ya ce ko da ya yi zina ya yi sata سنى sau uku ثم قال في الرابعه sai ya faɗa a ta hudun على عبد عبد ala ragmi amfi abizar a bisa wato wato a turmuza hancin abudar a ƙasa wato ko ya so ko ya ki
قال فخرج ابو ذر fa kharaja abudar sai abudar ya fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗin razima an fi abidar ko da an turmu da aikin abidar a ƙasa.
ya kara da karfa abin da kan Eh?
da karfa abin Aha, ba ta karfafa.
da kan Ba ta karfafa ba. Me domin abin da ya sa saboda ita wadda wannan a hikayar abuzar ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wancan ku abuzar yana hikayar abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril Ha? tsaya da Allah ne wannan riwayoyi ai bi jam'i turuq in aka tattara hanyoyin hadisin abin da yasa saboda Allah ya kan malamin mu Abdullah Al-Hamad da kadi ba ko ya rasu har yanzu yana tare shi Sheikh Abdullah Al-Hamad ya fi kula da sha'anin alfaz wajen sha'anin jam'i wajen sha'anin tattara turuq baya kula da su kamar manhajin waɗansu malamai ɗin shi yasa na san
الله
to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr kana kala tafrah ya Abu Dharr hatta arji ilayk فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فتكوفت أن يكون قد أرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت فأقبل فقلت يا رسول الله سمعت صوتا فخشيت أن يكون أرد لك فأردت أن آتيك ثم ذكرت قولك لا تبرح فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت له يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق kun ga jami'ar turuk shi ya bayyana wannan yana hikayar isa ce musulun ya yi iftisarin to shi ke na zau da haka abin haka ne kun ci gari
lokacin da ka ga da Allah wanda ka tabbatar da haka ne na'am na'am in Allah ya kai mu ranar asabar za mu karanta hadith da sahih muslim amma da Allah ku zo kokari mu fara ɗaya rabi zuwa biyu da rabi mun gama mustala biyu da rabi zuwa uku da rabi mun gama a muslim mun ga muka rinka haka sai ya zama tokan cewa karatun namu ya ɗan sauri insha Allah Eh, Allah kuma dai ya rage abin nan a shiga almarwa bayan san a shiga
wannan hadisin da ya wanda ke cewa dan adam an riga an rubuta bawa ya
eh eh
bayan waccan inzinan tana faduwa cikin waccan da a cewa zina da sata ba za ta na shiga aljanna ba Eh, domin ba kafirci ba ne don ya yi zina ko don ya yi sata wannan ba zai hana shi shiga aljanna ba ko dai allah ya yafe masa ya zama to san bai masa ukuba ba ko kuma allah ya ko kuma allah maɗaukacin sarki ya rinjayar da kyawawan ayyukansa akan wa'annan da yana da alhassanat mukaffiyar wanda za su yaye masa ko kuma yana da addu'o'i waɗanda suke na waɗansu bayan Allah wanda Allah zai yafe masa saurannin zurban da su ko kuma shafa'a ta riske shi ceto a cece shi ya zamanto ba a yi masa ba ko kuma a yi masa uku ba gwargwadon laifinsa sannan daga ƙarshe a sashi cikin aljanna in ya tuba shi kenan in ya tuba kwarai in ya tuba attabi min attayi min adh-dhanbi kamar la dhanba la. wanda ya tuba daga zunubai kamar wanda bai yi bai na'am na'am eh eh yana da nuskha akwai nuskar Abu Zubair an Jabir Layth ibn Sa'ad yana da ita shi ya tabbatar da duk abin da ya ji da abin da bai da abin da Abu Zubair ya ji da abin da bai ji ba nuskha ce haka zalika ta- haka zalika Abu Sufyan an Jabir ita ma nuskha ce alaikum assalam eh suna nufin ɗaya daga cikin ma'anar kenan ita wata ta iya da rinjayar ai la yadkhulu janna bi ghayri biduni mujaza zai shiga aljanna ba tare da an masa a sakamako ba na mummunan abin da yake wata fassara kuma shine ba zai shiga aljanna ba wannan shine haƙƙin abin da ya ka- ya cancance shi ba zai shiga aljanna ba amma wani zai iya takhallufi da gafara da yafewa da sauransu saboda haka narko ne na'am alaisa fi jahannama mathwalil aya wannan almutakabbirin takabbur din da ake nufi na kafirci ne takabbur innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wannan takabbur din ake nufi wannan girman tunda girman kai din iri biyu ne akwai girman kai wanda yake a takabbur anil iman girman kai gaban imani wannan shiga mai shiga wuta ne ya dawwama a cikin amma wanda yake da mithqala habatin min khardal aka ce komai kankantar girman kai to wannan kaga ba girman kan kafirci ake nufi ba girman kan sako ne wanda yake haƙƙinsa ba zai mutum da yake yin sa haƙƙinsa ba za a shi ba zai shiga aljanna ba to amma wannan narko ne ba lallai ya zama tokan cewar ya tabbata akan kowa ba waɗansu wanda suke da wannan Allah zai iya yaƙi musu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk